أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a takwas ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da biyu ga watan tara dubu biyu da ishirin da uku allah mana mafaka a darasi da ya gabata muna cikin surata saba mun tsaya aya ta ishirin da uku yau insha allahu za mu tashi aya ta ishirin da uku kahin nan za mu hara tambaya wadda ta zo ta sati mana ibrahim ya kawo ta kuma yanzu ya sake maido ta shi ba ba da amsa kanta ba ina ga wani soji ne mai imani wani abu ne dame shi na masa'alar aske gemu to wannan darura ce musan ba irin halin darura da shi dai kullum an san abin da yake aske gemu haramu ne ƙarƙashin wannan muna kira ganin lokacin kiran ne ana magana za a yi gyara ta hiya sabuwa a nijar to muna kiran soji tun daga na sama har ƙasa din mai hudu a ji matsayinku na musulmi ga wani cikas cikin aikin soji wani iyakawa masu imani cikas kuma lazim ku gyara inda ana ne gyara dole a gyara wannan me uwa kowa ya san tun al'amarin farkon tashi aikin soji ganin turawa ne a gaba kahure ne suka yi tarbiya abu har ma a cikin ƙaunar mutane daga an ce soji an ji kan sakarci duk shiga saka a cikin soji ba sanda ba azumi soji a cikin soji ba sanda ko ne haka aka tashi to alhamdulillah tahiyya na tahiyya wa'azi ya shiga hatta cikin sojinan daga mutum masallacin juma'a ko ina a kamfani a ko ina har a cikin sahara har a cikin kan yaki har ana sallar juma'a kaka na abin ya canza imanin mutane ya tashi don haka a gaskiyar magana ba wani ci gaba ba wani gyara an ba a dawo da addini ba ba abin da sallah za ta kawo cikin tsakan ake soji babu ci kuna da labari sun dare wannan kurin shekaru suka turawa ci kurin ai kun ga inda sallah na kawo cikas da ta kawo afghanistan ko a pakistan ko a iraki kun ga sallan inda wani ba sa sallar ta wurin sai suka sha kashi ko a pakistan a iraki sun sha kashi a kashi dubunnai kuna karantar da ku kenan ba shi aikin soji ba hana sallah bane hana sallah ba ta kaci ka ya ba ta kara ma imani ka wani abin da aqida ta kare addininka ba wani abu kullum shagan saka ce ta kawai saka cusa abu yanzu kaman kaida wai sallah ma ya aboye ne imanin da magar azumi dan wanda haka gaskiyar magana a gyara me iya azumi ya azumi sallah wajibi ce ko a cikin wajen kwama ba barin sallah ko a cikin bugawa ko ana bama bamai sallah ba wasawa za a yi ta na haka ku gyara ku bar da wani abin iya kawo da yawa cikas kin shiga aikin soji ga mai imani to kaje an daga sallah ka yi ta ka ke nan iyaka cikas ga masu imani shiga aikin soji saboda an kawo abin da bai an wani kofi muna wata ku gyara ku bar jama'a su yi sallar su su yi azumi iya azumi yayi da muna ka uzuri ga azumi ganin a cikin bulaguro ne akwai tahiya wannan ga wanda ya ajiye ba a cewa matsala ce dan ba dan ake soji ba dan kana cikin bulaguro kuma ga wahala haka bangaren dan wa me alakar aikin soji da gemu ai dan Allah a hankalce ba sakacin bature ba dan Allah a hankalce namiji mai gemu da mara gemu da suke ko a sauƙin hawa ma a ganka ta mu da gemu da ko ina ganka ko magana wallahi ya yi barazana ga da gemu shi ne namiji amma mace kamar mataka ina barazana a aske gemu ina barazana wallahi gemu shi ne cikin namiji kenan ka an dole ba a baka yi abin kamar tsoro amma kullum sallama kamar na mace haɓa da Allah da Allah soji na ku gyara muna hawa za ku gyara sai masala ta dan uwa yake tambayoyi sun yawa karatu da muka yi wancan darasi wancan na sama kaskun alƙin ji fa'ida ya ji fadala ya abin tambaya ta yawa akan fadala kuma da fadala ba ta aya ko hadisi ba ta aiki na maganin da muka yi magana a ƙarshen ruwaya ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarin cewa ma anzalallahu da'an illa qad anzala lahu dawa alimahu man alimahu jahilu man jahilahu ruwa ta matatta kan haka ruwa imam nasa'i haka imam ahmad da ruwa ta inganta kan haka babu wata cuta ka ce wa na magana musulmi babu wani cuta da Allah ya sabakar a saman kasa sai ya sabakar da maganin ka wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta amma akwai maganin samu ne ba kai ba ta haka kuma ce ba maganin a iya nan kai ne ba gani ba lokacin wannan na kawo kisa ta ta rashin lahiya ta zuciya wadda likitoci ko likita na daftar kina kuma likita ne cardiolog wanda ya kula da maganin da abin da gana ma cikin yanwa ko daftar kin da kula da kai wurin shi wanda ya yanke cewa dole he na ta turai he na wata dai waje a nan nijar bane magani dole sai na ta can a diba jijiyoyin a gane wani kuma a ga irin aikin jujiyar dole ya sa mata wani kare wani rasuwar a cikin jijiyar to kai wani ga dan bude kofar kofar jijiyar gar ma gano akwai matsala aka waye gari karhi a cikin zuciya aka ga matsala ne ne ce wallahi ba wata ba wata solution ba wata solution haka to kai wace a ni kullun in ka ji amma aiki ne ka dawo wata uku ga dawo da ma control kullun ce to akwai aiki na samu wannan daftar bunka wanda yake afirka tv masu wannan daftocin zamani kuma suna aikin itace da suna abin da ilimi na gaya mai halin muke ciki ya ce mun malam wannan masala ba ta magani a likita amma ana warke ya kai magani insha Allah shekara mai ƙarfin gwiwa na baku labarin a wancan zamani da mutane su rike da kyau maganin maganin iri kala biyu ce ne mance kala na biyu ya yi kai tsaye abin da gaugawa sama da na farko na farko ya bani cikin maganin da yake warware ko toshe debushan jijiya ta zuciya wanda yake mana wannan wanke ta ko ya ya goge ta abin da ke cikin toshewa akwai ce ganyen lemu na tsami wannan guda bakwai da ganyen gwaiba guda bakwai a dawa da ruwa suka tafasa da sahi ka yi kaman haka da lipsi biyu da sahi ka sha jirar kaman kwaba na kai na sha abu kafe shan shayi da wannan guda da sahi guda da malici wannan shi na fara bayan kwanaki da ina ji har za a domin in wanka inda na musu na gurin inda na haka kurin ba matsala ce kuma kamata mu kibiya nan dole in zamana ta kwan huta musu da yana dan dogon musu to ina jin abin bikin bari da ba to ji Allah ya kaddara a cikin YouTube sai na kama Dr. Mazin wanda sa Palestine wanda wanda sa abin ya san shi wanda sa abin YouTube mutumin Palestine ne Dr. Mazin sai na kama shi to Allah da ya taimake ni ya kai ni kan mas'ala kamar ya san malatina sai ki bada misalin wasa fice ga wani magani na toshewa jijiya ta zuciya sai ta yi wannan inda aka yi shi da kasan maji an ta ka sayar kamar sigiri ne inda aka yi inda ya toshe wa zuciya ce za ta yi dubushe za ta toshe inda zuciya ce inda jijiya ce wasu maka jijiya ne inda jijiya ce ta toshe insha Allah ana yi za ta abu shi ne wasu famin ga maganin da wasu famin citta irin wani ɗan yami kamar yatsa haka ya ce kamar guda takwas da lemun tsami guda takwas da tahoranuwa ka dunkulan tahoranuwa a ciccira a ɓare ta a yi bulanda su a gama a mirji a mirji su kama a yi ɗan ji haka da su a haka bulanda su sai a ɗaura su da wani bai koma tambayin wa na wani bane koma baya mutum sai ya biya kenan a samu tahoranuwa zan koma baya zama tsirki da kyau kenan a samu tahoranuwa citta da kama yatsa haka guda takwas lemun tsami guda takwas dunkulan tawarnuwa shi ne za a huddata a huddata a ɓare ta sai a gama a daka a murji a yi bulan da filta kamar jiya ka zaɗar lemu haka ɗan ruwan da aka yi ji in aka sabko sai a ɗora a saman wuta in yi zahi kusan tafasa sai a sabki sai a kawo ruwa litir biyu lita biyu na ruwa sai a zuba a cikin wani abu sai ka aje amma a wurin sanyi don kai lalace sai ka aje kurin da sa ka yi karya sai ka sha nan farin haka jiralifin mabuwa nan ɗan dogon barkin nan sai ka sha guda ta yin karya kuma sai gobe in ya ƙari kana yi ƙarawa zuwa sashi insha Allah za ka ga jawabin insha amin bai amin wani dan uwa mazaunin alman wanda iya yabi mu cikin darsa da muke yi ana abdullahi sai ra suru ta wuce ina kan hanyar zuwa nami sai yake ce mini malam na ji bayani da kai kan maganin wannan na jije wannan zan ƙara maka wani ta mu gani don da sun tambaya wannan ba maganin tansiyon ba ne shi wannan ba 'yan tansiyon ba ne a maganin da bayan da na yi na toshe wani jijiya ta zuciya mai kai jini artar na mai kai jini ta toshewa ya samu matsala da yawa da abin kuma yana yawa kana to shi ya ce ni zama kan maganin tansiyon wanda wani bature ya bar shi sama da shekara goma sha wani abu kuma na gwada mutane da yawa duwun da na ba da kai daɗin shi shi wani na yan tansiyon na yan tansiyon shi wani ya ce kuma mai so kahin ya yi ya je ya control a gwada mai tansiyon ke shi in yasa ta bazaɗa abu kayan ka fara maganin ka ji a makontrol a ga me matsayin tasokinka bayan ka kare kwanakin gajiyar ba da kai shi wani menene ce ya ce za a samu tahornuwa dunkule guda amma aka tattara a samu ɗaya talatin guda talatin guda talatin ɗanta ɗanta haka ɗan tahornuwa ɗaya ɗaya wani aka ɓambare ta a samu ɗaya talatin guda talatin za a samu a riƙe da kyau ɗaya talatin tahornuwa da lemun tsami guda bakwai guda bakwai tsanwa lemun tsamin da wannan da wancan duka lemun tsamin ba a tashi kuma yadda yake hagganye shi kai hayi abawon shi a wancan kima shi ma wannan lemun tsamin abawon shi an aka gama da ce cikin guda cita guda ita kamar ya tsauna cita guda ɗaya ta ce su ma za a gama wannan tafurin wa guda talatin da lemun tsami guda bakwai da cita wannan guda cita guda su ma a yi balanda ta sai ce aka balanda a masu a su ma ta a kawo ruwa ce litir biyu shi ma ta litir biyu a sa a ɗora a wuta amma shi ya tafasa ya tafasa shi in ya tafasa ya ka aji duka a sa a firgo don ka canza in shi abin da yake ba shi ba shi da dalil ɗan kwabar shayi wannan kwabar shayi ɗan ƙarfi ka sha da sahi ka yi karya ka sha da dare tsawon kwana 21 ko da ƙashin ka ƙara ita kwana shi kakka ƙara ko ɗaya kwana shi domin yin ce in ka ƙara kashi na ɗaya kuma akwai matsala ta ifirtar sun ba ƙarawa ba ki ne ka ƙara ya ce mai so gwada gani zai bada labarin sha Allah taimake mu bismillah ar-rahman
قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء من السماوات والأرض قل الله الله سبحانه وتعالى yake ba mu zanshi umarni ka tambaye su mana ka haurai masu zama wani da Allah ka tambaye su waye yake azuta su daga sama ƙasa sama ta kawo ruwa abin da Allah tsara sama ta kawo ruwa ƙasa ta hudu da tsare waye wannan tsarin waye mai wannan aikin to wannan amsa ce an san daman ba ta jawabi don su ma san ba sun ba da jawabi sun san Allah ne kai da ba ba ta lokaci ne kullillah ce musu Allah ne wannan to ai ana magana ne ta maganar jayo hankalinsu na kadaita Allah da ibada ba gama Allah da kowa can bayan mun karanta Allah ya ba manzon shi umarni ga ya musu kuludu za amu da ku kirayi yanzu da amu tumidun da kake ku kirayi wannan da kuke cewa abun bauta ne wanda ba Allah ba Allah ce wa'annan la yamkun azalatu samawati wal ardi wa'annan mutane da kuke wannan abin bauta kun ba Allah ba duk a cikin su Allah ga musu ba mai mallakar misal zarata ko kwatamcin zara ba mai shi a sama ko a ƙasa ba mai shi ta ce baba ba mai shi ma ce wa ma lam fihi ma min shirk duk wani abin bauta babu ma wani abin bauta wanda suke da haɗin gwiwa da Allah cikin sama ko ƙasa ce wa ma lam fihi min zai kuma a cikin su babu wanda ya ba Allah agaji su Allah ne mutum kurun banza kuna bautar banza to shi ne kaga wanda ke bayan kawai hujja tun da shi Allah shi ne ke arzuta ku daga sama da ƙasa shi yi ku shi ke arzuta daga sama da ƙasa kuma a kuriki waɗannan banza a bambauta don haka dai nan an ce nan kayan jihadi ne ana neman zaman lahiya dai nan bayanan da hujja ce yanke hujja ne ta hankali ga mai hankali zuwa hankali su gano suna bautar banza suna bautar abin da ba shi da komi bai mallaki komi ba ga mai komi a hannun shi salata a nan gaya musu ƙulin lagun ce inna wa inna au iyaku la'ala hudan a fi da mu dai da ku mu ko ku dai baiwa a ce mu da ku kowa yana shi da ɗaya ta zo sai a kowa yana shi da kuma dukkan wanda ya ji kowa ya yi a a dole mai tsayawa ya nema gaskiya ya nema gaskiya mu da ku akwai batacce akwai ɗaya akan shirya ɗaya akan daidai bai wace duk ɗaya ne dole gima na gaji duk ɗaya ne ɗan wa kama a yanzu za ka akwai mutane wani ba ruwan ka yana abin da addinin kun da kai addinin da kawai kan sai ana rigima tsakanin yan gargajiya yan ɗarika yan izala ana kana ta rigima ne wannan cewa da kafuri ne wannan ta musulmi ne wannan bid'a da bid'a cewa kun duk mai ji ko zuwa sai da ke kana ji ana rigima akwai wata amu da ba ruwan mu a ƙarya kake shirme wallahi ka ruwanka yanzu dan wanda gani mutane shi addini shi kai ba yau aka ce ai da magaran an kiwo din sojina da shar da kwamba za a kare wallahi ka ne ma hanya da kana mota wallahi ka da mota ka da aka ce shi yanzu aka shiga to wannan ya hadari imani harka da ta imani shirka da tauhidi bid'a da sunna ake rigima wannan ya ce shirka ce gama Allah da wani wannan ya ce ba haka bane wannan ya ce sunna wannan ya ce bid'a ce shi kuma kowa imani dole ya ce ma Allah yana shirka dan wuta ne kai ka san kai ba ba wani gyara da kai shirka to dan Allah dan ana rigima tsakanin shirka da sun da tauhidi ka ce ba ruwanka wanda ka ce hadari dole ka nemi gaskiya dole ka nema gaskiya wace da gaskiya ɗan izala ko ɗan bida ko yin shirka dole ka taimaka waye ne dole ka nema gaskiya wallahi jini haka yi dole ka nema wuta ka gane waye ne gaskiya kayan ka mutu shi gaskiya magana dole ba a ce duk ɗaya ne ko waye ne da ɗan shirka ɗan bida wani sunna duk ɗaya wanda ba ɗaya ba ne mai hankali ya shi harji hankali su namiji ko mace ma wallahi ma wallahi mutum ba shi wani intiyari ka wani rigima kai jayi ba kai ba ruwa wallahi ba ka intiyari kai ta kanka kai ta kanka wallahi ba wani gada uba ne kakana ne malami na ne ba ni hudu gobe kiyar ba ni hudu ka gobe kiyar ba tsira ka korin aikin ka korin ba abin da ya hudu a gaban Allah in ba aikin ka ba Allah bai aiko maka malamin ka ba bai aiko maka yan garin kowa yanka a Allah ga arab da ya aiko maka ga Qur'ani ga sunna duk mai neman gaskiya ne neman a ciki Allah duk wanda ya bar sai koma ga maka mai wallahi gama yawo Allah ya shirye mu da haka Allah ce kenan mu da ku dai akwai daya akan shirya daya akan mata nan ji haka su ko muke su ne gaskiya tabbas amma ba daidai bane kowa ce dai Allah ce kul قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون to wannan masala da ta ji hankali ku zo ku diba da baiwa ce kowa ɗaya ne to mun nan hudu na mu kira ne muke muku zuwa kaɗai ta Allah da ibada don haka bai cutar da mu wani gaya mu Allah Allah ta manzan shi gaya musu la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malu mun ku san da cewa ma Allah bai tambaye mu mugun aikin ku na shirka Allah bai kama mu haka kuma ba a tambaye ku aikin mu kenan ba tu ba dole me yi ya mara yi don kai shi gana kenan da kuma kuma wani dina na ta kayan gana jihadi ne kowa ya kai shi amma abu mu neman tsirar ku biki an kun kiya kan ku kurin magana ke kuma na rigima kun kiya haka ne daidai ne kuma haka ne ai rigima mata kare ya an koma ga Allah to ka zo a kayan ba ta gyara Allah ta kula ga ya musu ya ji mu bainana يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم in wanda ka wannan yana karantar da kai rigima ba ta kare ya je hira na yi ba a kare ya tsakanin gaskiya da kariya suna da kan bai tun a duhu miliya ba a zama babu faɗa tsakanin gaskiya da kariya da rigima amma ƙarshe ya kuma kiyama to abinda ake fata ga mai hankali ka saba je kiyama ka gyara na can ba gyara shi matsala a can ba gyara kun san hisabi ne to ce ga ya musu ya jama'u bainana wa bainakum jima bai na rabuna ubangijin mu da ku gaba daya zai tara mu gobe kiyama sun mai fito bai na bil haq kuma zai tara mu zai hukumci hukumci na gaskiya kuma dama Allah huwa al-fattahu al-alim shine mai hukumci na karshe kuma ya san ko bai neman labari ya san komai kuma shi zai hukunci tsakanin mu da ku waye mai gaskiya waye mai karya na ta kayan aji Allah sa gyara قل أروني الذي قل أروني الذي قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم قل أروني أروني الذين زع- ألحقتم به شركاء sai musu kai gwada mu ina ma ina abun bauta wanda suke da haƙƙi irin na Allah ba ta wanda ko gama da ina suke har ina matsayin su ina abun da ya cancanta a bauta ta mishi da wasu gama shi da Allah wanda ba Allah ba ina ina ina mana ina matsayin da ta na cin suka mana mana ta da ruwa kalbiya ina matsayin su duna ba ba Allah ba ina kai matsayin a gama shi da Allah aka ina yake ko babu babu ki ba mai matsayin gama shi da Allah kenan ko da sun zo da shi ne suka kawo ba wanda yake matsayin a gama shi da Allah ne wani iko Allah ce kalla maganar Allah tsawatarwa zajar ne akan maganar ɗokan wani ilaha ba Allah ba Allah ce kalla bal ki kayyatar da bata duk wani abu wanda ba Allah ba huwallahu abun bauta shine kadai Allah huwallahu shi kadai ne Allah kuma al'aziz Allah mabuwayi nisa a hausa gagara ba don amma abin da ya so mabuwayi kuma alhakim mai hikima shi kada yake da haƙin bauta ba shi ba wani ba la tabbatar mu kan tauhidi na Allah ci gaba
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا Allah yana magana da manzon sallallahu alaihi wasallam kai ba mu aiko ka ba Allah ke wani magana mana bai aiko manzon Allah ba illa kafatan linnas an aiko shi manzo ne ni mutane gaba daya wani wani laki min umarni kuli ya aihuwan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a ka ce musu ha ya ku mutane gaba daya ni wa manzan Allah ne zuwa gare ku gaba daya shi manzan kowa da kowa ne ba na kabila ba ne ba ba na gari ba ne ba ba na ƙasa ba ne ba ba na wani yankin duniya ba ne ba na kowa da kowa ne kuma har tashin kiyama ya ce amma ya ce bashiran wa nazira matsayinka manzo na duniya gaba daya kuma mai bishara mai bishara ka ba da albishir labari mai daɗi ga wanda ya imani ga sakamako ga tattali da Allah ya na gidan ni'ima na aljanna da duk wanda ya imani shine bashir kuma nazira a lokaci guda ka yi gargadi da kashe ka yi kashedi ka yi kashe ga duk wanda kan gare mu Allah ga irin sakamako na azaba da Allah ya tanadi aikin ka kenan cin wata ruwaya wadda bukhari ka muslim ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wutitu khamsan lam yatmuna ahadan qabli an ban abu guda biyar ba a ba ba wani annaba kahimmi su ya ce su ta birru an taimake ni da cin nasara birru musaita shahara allah ban wani abu wanda in na tunkari gari ta hiyar wata guda tsakaina da garin allah zai cusa ma 'yan garin tsoro na kayan shi tirin sun sare dole sai a kaje su allah ya ban nasara birru da tsoro a zukatan abokan gaba ya ce wa yi shi itilai arzi masu gidan wata hura kuma allah sanya min ƙasa duk inda take ina da mana masallaci ne kuma abin tsarki ne saɓanin sauran addinai sallah dole ya a coci amma ni duk inda ya rutun sallah ba ta hanyar masallaci inda lokacin sallah a wurin da ba masallaci kun babu ruwa a nan wannan ƙasa ce abin tsarkin ga ya kai taimama kuma ka yi sallah a wurin kuma dole sallah ya coci kuma shi ta malka shi su budu goladi ya ce abu na gaba na uku ya ce na haka yake cewa fa'ayi marjinin min umarci a zartu salat wadda salli kenan duk inda salat ci maka to ka yi sallah a wannan wurin ga masallacinka ga abin tsarkinka abu na uku ya ce wa hulatta ne daga na'in walamta halin ajin kabili an halitta min ganima kahinni ba annabin da yake can ganima za a je yaki a kare dole a tattaro abinda aka samu komar a da shi a tattara a wuri guda ana kallo wuta ta sauko daga sama ta kona abin gaba daya haka aka musu muna tuni cikin sayar bukari ko samun wurare abinda ya inganta ne a nan salasar ke ba da labarin wani annabcin annabawan allah wanda ya ce shi ne kadai cikin annabawa wanda aka ɗaya dame ta hiyar rana ya ce ya fata take bude gudunsa ne bude wanda ke yaran musa da salam kusa musa da salam da ya ƙetare ruwa ai bai samu damar shiga gudunsa ba musa cikin ɗimuwa allah mai cikawa hatta da harun babu wanda ya gudunsa da musa da harun babu wanda ya shiga duka cikin wani ɗimuwa ta shiga arba'in a nan allah musa cikawa harun ya mutu duka suka mutu wannan yaron na musa an ce yusha shi ne ya yi jagorantar bani isra'il shiga kudus to lokacin shiga ya yi jihadi fi sabilillah allah ba shi ya fatattaki bani isra'il turin juma'a ne iya cikin fatattakarsu ya ke wasu karewa rana za ta fada su kuma addininsu ba a wani komi a rasu sai ibada ba a komi ko jihadi ba to wani ake ba a rasu shi kuma ta fada kenan subuta shi wani shi na kwanan kullum aka ce subudu dari da tun kowace rana daren ta ke farawa kafin wuninta duk wani rana ta duniya daren ta ke farawa kafin wuninta aka ce subudu daren subudu yanzu muna cikin shi yanzu mun kare da juma'a to da mutu abin bai mutu ba wani juma'a ya mutu a subudu wani subudu a ce kamun da juma'a juma'a daren subudu bai aka da juma'a kamun da subudu kuram gani kenan haka an kace an kace alamishi daren alamishi ran juma'a da dare ga laraba da dare duk dare haka ne da mutum na ta akida ka da bai da juma'a ran da dole ko alamishi ko ce da ran juma'a ko haka take to kenan shi a takaice dai daga ran da wada ta baci shi da ci ci ya ce ya Allah wannan rana ina ba wannan kalmar ba wannan ka Allah Allah ka tsira mun tafiya ta sa'a guda ko tsira manzo Allah ya ce shi kadai Allah ya tsira mata rana aka rike aka rike su tamcin gurin ba ta hada ba sai dai kare ta taka iya kare ko ta hada shike na ta taka wata to wannan ya tattara ganima ta kahurai wuri guda inda aka saba wuta tana zauwa kullun ta zo da ta kona kuyi kullun ta koma a akwai matsala baban zaba a da ta kona take sai da ya bincika mai dalili aka ce akwai kwange wani ya sata cikin sojojin shi banu isra'il da wudu cikin su wani ya sata yanzu me za a yi sai allah ba shi wata mujiza ta annabawa sai ta iya so da ke sutan kasar da kabila gida goma sha biyu sai ta iya so kowane gidan kowa ya zo su gaisa a nan zai gane a ina ɓarawun yake wannan yanzu wanda ba kwacin kusur bukari wata ta yi nan wannan yazo wannan yazo suna gaisa sai gidan da yake da barawo kamfanin sai yake haka yanzu ke yanzu a ware ya aka ware ko ta kabila yanzu a cikin kayan yan gidan wannan za a bincike kaga an rage aiki gida goma sha biyu yanzu ana bincike ana bincikowa ana aka tara ta ko aka sa wuri guda aka tara su wuri guda aka tara su a wuri guda ana bincike ya ka samu wani cikin sojinansu ya gani ya kasa bari kan kansa da dinariya sai ta da ibari kansa da dinariya da dinariya kansa ya gani da dinariya ya boye cikin kanshi dukiya a ba Allah ka baka gidan dukiya ya kana akwai kansa buri gurin ya boye cikin kanshi wannan kwangen da yake nan shine akwai abin da ba a gama a gama ba aka huddo aka huddo kayan shi aka huddo wani ganima daga cikin kayan shi ana dorawa a saman sauran kayan ganima ita ta kona gaba daya to da haka ake ma annabawa amma Allah rahama shi ga wannan al'umma sannan rauni mu Allah sai halitta mu mutu ganima kaji magana ke da ce kira halitta mun ganima amma sauran annabawa ba halitta musu ba Allah shi ke halitta shi ke haramtawa mu halitta mana ita wu'itu shafa'a kuma ni aka ba wannan ceto duka bayanin satin da ya wuce shafa'atul uzma ne aka ba ceto dan ba ba sauran annabawa ba ceto da hirin kiyama za kowa zai kasa a zo wajen Adam ya kasa Nuhu Ibrahim Musa Isa manzo ne ya ana la'ana la'ana la ko annabawa ne ceto to wannan shi an aka ba shi kadai ba ba kowa ba kuma kan nabi wa asli fi qaumi duka annabi ana aiko shi da mashi annabin bani Isra'il Yahudawa Musa zuwa ga Yahudawa, Isa wata zuwa ga Bani Isra'il, Musa haka don annabawan zuwa ga wata kabila ko gari kaza, amma shi ni ne ofisar da nasa kafa aka aiko ko ilar nasa ama ni ne kadai aka aiko duniya gaba daya. Shi ne kenan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma aiko ka bayan matsayin kana manzo ne na kowa kana bashirar mai galgadi mai bishara ko mai galgadi to duk daga matsayinka walakin na aka tsarin nasu da alamu mafi mutane ba su san ba da haka kamar daga cewa kuma aka tsarin nasu da alamu su bi mummuni mutane haka har tsamaya mutane ko da ka kwaɗe ne mutane ba su imani har ɗabiya mutane kenan nuna da cewa wani ta saman fulani zulukan sabilillah wani ta aka saman fulani in za ka tsaya ga mahiyon ƙasa zulukan sabilillah suka tsaya ga hanyar Allah wannan kullum ga Allah mahiya bai yaban masu mahiyawa ƴan wuta mahiyawa mutanen banza ne don ga mahiyawa babu babu yabo a mahiyawa don ga mahiyawa ya kan aibanta wani mahiyawa ba su imani mahiyawa kawure ne mahiyawa kaza ba yabo a cikin mahiyawa kira ba ruwan Allah da mahiyawa ka tsaya kan gaskiya ko kaɗi a duniya shi ne imani ko kaɗi a duniya na ibrahim alisa ko kaɗi a duniya ka tsaya kan gaskiya kuran kamar kan gaskiya ko mu wale Allah ya shaida mu shi ne yanzu ya ka ta gaba
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين mi'ad قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون wa yaqulun mata hadal wa'd in kuntum sadiqin cikin manganin kahurai suna cewa wai yaushe ne wannan alƙawari da kuke cewa Allah ya yi za a yi hisabi za a yi wata wuta a yi wani aljanna wai a gaya musu yaushe ne mata hadal wa'd in kuntum sadiqin gaskiya ne a gaya mana ranar ma shekara kaza wace za a yi haka suke zo kullum gaskiya na kuma za ku ga al'umma annabawa ba suna neman tarin jama'a wani abis kuran don kunun da dan jama'a wannan tambaya ce tun yi wakilta a gaya musu ranar hikima Allah babu annaba Allah ɗaya da ya taɓa cewa kaga inda mutane ke so ya muke ne mako za a tunan shekara dubu biyu na sanar ba mu shekara dubu biyu ko ko nunwa da ba dubu biyu dubu ko ya ce za a ya bar shekara dubu ko dubu biyu a shekara huta ba kaga ba mu ba ba jayya dubu biyu a ita a sanar kudin wannan kudin to amma ba haka wace ta abi shukurin ba a domin na gaskiya lamarin kiyama Allah ka isar kanshi ba wanda zai gaya ko kwatance babu saboda fita mata lari da ta tukula bakata saninta ya yi wani ga ƙasar ko ƙasa ya ce ba ta zawa a shirya kwanan ana sakai shakka ne kwanan za a ce ta kwanan haka wannan lati ana ta alamta ana shakka ne ce wani a kasuwa ya bude yadi metar nawa yadi nawa jika nawa ka saya wani annabi ce wani ya zo iya shabbar ruwa ya zubo guga annabi ce ana saka shakka ne za a kiyama shakka ana saka shakka ne za a kiyama da an kare kwanan haka wannan lati kada ce wa ya shirya ka zo ka shirya ka zamana to ni kiyama sauran mun awa kaza muna shirye a a ba a kullum la ta tukum la bakata za ta zama kwaram ne kwaram ana saka shagari shagari saka shagari na haka yace kenan to kenan duk haka suke cewa mata halin wajin sun sarkin a gaya musu wannan kiyamu zaka ce yoshe ne ɗan gaskiya kuke ga gaya mana ba wani kul gaya musu lakum mi'ad yawm kuna da wani alƙawari wanda Allah ya keɓance ma kanshi dan wani wuni wannan wunin da Allah ya kayyade la tasta'khiruna sa'at an sa'at wala tastaqdimun ba a rage kafin ya zo ba a rage awa ɗaya haka ba a jinkirta awa ba a ƙara awa ɗaya daidai yadda Allah ya tsara ba magana ko kana ba kana ba awa lokacin ma bai canzawa amma da ake wata kashe da sai ya zo ku ta yi ne ku mai imani ya yi imani mar imani ya kafin ce kanku shi dai Allah ya lokacin shi kuma bai biya kowa ba mun ji an samu kuskure cikin littafin alhawil fatawi na imam suyudi cikin kwatamce da wata ruwaya wanda ruwaya ina ga daman bata da inganci wanda karkashin wannan ruwaya kwanakin duniya dubu hamsin ne ga dubu shidda ne wani fi akhiri ha ni na cikin dubu ta karshe karkashin wannan ruwaya sai wani lissahi sai sami kiyama za a yi ta a dubu na karshe wannan lokaci a lokacin da magana bayan shi su malamai kafin abin lokacin ya zo suka ce wannan ruwa ruwa da batar inganci da annabi ta ba annabi bai kayyade wani kiyama ba dan ruwa batar inganci kuma hikimar Allah malamai kullun ga gaskiya wani babban malami na duniya ya zo ya wannan magana ya rubuta ta kuma ana jiran wani lokaci kiyama za ta yi amma malamai su ba masu masu hakikin magana ce wannan magana ba gaskiya ba ce sun ture ta amma su ba sai da ba suna zai zai ana kallo ana ji yau da kamar wasa na lokacin da yawon ya kayyade da sashi ya zo ya wuce but kyawun ba ita ba kagan siya ku kaga an gano masu gaskiya to kasa malamai mutane yanzu mai aka aka ce to ai abubakar ya addu'a an ba shi ko shekara nawa ta ƙari kuma jin dan shekara talatin baya wanda ke ya shi kansa tun ta kuma ana cewa ya ce aliyya ta kare aliyya ya kusa mai aliyya kusa mai aliyya aliyya ta kare wani duk tsarin da aka yi abubakar shekara abubakar sun kare ba kiyama ba a ce umar ma usman ma umar ma tambaya ta umar ta kare ba kiyama ba usman shi ma kai shekaru kaza na usman ya tambaya ita ma ta aliyya ta kare gaba ɗaya ba kiyama ba kamar yanzu ba kiyama ba sai dai ku a gaba
sai ta aliya ta kare ya aliya ta kare karshen abin da aka bada lissafi ne to shi man aliya da wa aliya adda amma shekara kaza ka aiki yama to duk sun kare da mu kuskure ne ba ni ga mu nikiya dabara ba ta lissafi kullun ma kullun ma ilmu inda rabbi kullun sai annan kullun Allah ka san kan shi dan haka kenan suka ce ga ya musu akwai mi'ad lakum mi'ad akwai kuna da wata magama da Allah yi wannan lokaci la tastaqirun an sa'atan la tastaqdimun ba a muku ba a rike awa daya kahin yazo ayi haka ba ala zamani ko da awan dai bayan huce ba yi ta ba tana za ku gaf kunun za kare sai labari ci gaba
وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين سبحان الله wannan yana karanta da mu da tsagirancin kafirai marasa imani kama da Allah Allah ya ce wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala billazi bayna yadayhi suka ce har abada sai kan kira kama kama san halawazi kama san halawazi an kiya ne har abada ba za mu yarda ba da wannan alqur'ani da kazo shi har abada ba mu ba shi kai ba shi ma wala billazi bayna yadayhi dole ta yi ma da Allah ko ke wani kiyar wane ne na magana ko kuma tauhidi dole ta yi ma da Allah gaba daya ba wanda ba wanda muke gashi ko da mukiya kin an yi imani da Qur'ani da at-Taurat inji duka wani tafiya an ji ba yi an ji ba yi ko ba an ji ba yi ko mishi kenan ba ya abin zaka magana kenan mun ji ba ma yi da Qur'ani da duk wani da aka ko mun ji ba ma yi ba ma imani kwata kwata to ka san da kuma kada kada kana kuma ba abin zaka to sai Allah ya sa manzon shi wannan mutane walau tara idan zalimun mawqufun inda rabbihim yaji ba da labarin kawai yace wannan mutane kamata ka yi rana za ta zo wanda su waɗannan mutane lokacin da Allah zai tsaye da su a gaban shi kenan kiyama za ta zo kuma za su tsaye a gaban Allah za su rinka tattaunawa tsakanin mabiya da shugabanni da mabiya da shugabanni ya ku bayi da jagorori za ta ɓaci a wannan mai yawan magana ta wani maganganu maganganu ne na mabiya na jagorori kai ke ya mabiya mana amfata idan kan mana ku kyale shi kuma shirme ne ba a yi ake ba a yi su gona mace yan biyu Allah ta rana za ta zo za su tsaya a gaban Allah za su mai da ma junansu magana ya kula zuwa su ji'ifu zai zai takabaru su waɗanda suke mana ya ku bayi zai zai su ji'ifu mana wanda aka yi wasa da hankalinsu ya ku bayi sai ba ka hankali na ta gana ba hankalin wancan abin da ya wuni tudefu wanda aka rena hankali aka ja su da su yi ba aiki da hankali da Allah ba suka bo su suka yi aiki da kwallo su da hankalin su yan wa yau in ka diba Allah ya kace kamar tatsi ne akan abin da mutum suka gaba da ana cewa kamar kaza ce ga mutum gaba da gaba ga bidiyo ke shi ka kalmai iya wata kalma ta ka huji gargajiya ka ce kuma wani kamar mutum kamar ba mutum ne ba mu aljanna an kare wani take jin gauta ke yaran sai da girman Allah idan aka ce ga aljanna da gaba shi Ibrahim na talabe shi daga yace na rantsa da Allah ba na bukatar aljanna ba shi Ibrahim sai wala da kuma idan da girman Allah ce kuma ce Allah ce Allah ta dole ma fi ta dole ana yadda yadda ce kama abin da zai ya ce to abin da zai gari an su jamtar bidiyo ce ana kallon mutum wani zai ce duwan da ya bi mu ko bai sanda an kada ko na zanen mu an bi shiga zanen ba abin kalmar kuna kowa sai san da kuma ko abin kuma wani wai wasu sun yarda wasu sun yarda suna da iyayewa kaga kowa sai da hankali ta irin wannan ne Allah ba ka hankali kada ce musulmi a ce maka kai musulmi ka imani ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa Allah ce maka wai ga wani ya zo da wani abu da ya manzan Allah kuma ka yarda kuma ci haka ne masu gada masu ne ba su da hankali ba su da ilimi abu na ilimin ka Allah ba mishi ilimin akwai abin da Qur'ani ka Allah ba mishi ilimin da ba akwai abin da Qur'ani so dubu na abu da Allah Allah shaida mu yace zaka ji Allah ce lokacin da su waɗannan yakubayi wanda aka wasa hankalin su suke hudi lillazin sakabar su gaya manya nan kiyama ta ta tashi ta ɓaci ba magana koma gyara kuma Allah zai haɗa su a wuri guda eh ga jagoran ga mabiyan wuri guda daga gaban su za su ce musu laula antum la kunna mu'minin ramana man an ba da guda mun imani a duniya an ba da ku ba da mun imani ake nan gaskiya ta zo musu karara wannan jagoran ya haɗa su kuma ga su dumu-dumu a yi kiyama ba damar a koma a gyara ya musu gudu ba ta banza sai ce laula an da kunna mu'minin an ba dan kuba na mana wace dan magana ce ta ya kuba yi mabiya za su ce manya an ba dan kuba da mun imani to su kuma a nan don ganin a yi kiyama ne za su ga neman turewa me suka ce قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين
wannan ta baci ta baci ne nan ba da ma koma gyara qala dun sakabaru dun su tifu su manyan za su kaga mafiya suka ce laula an tumu da kunna mu'minin an ba dan ku ba da mun imani kidan ku kuka na mu manyan za su ce kan kala sun suka bulu su ta yafu su manyan za su ce ya ku bayi an han sadadna kum anil huda ba da ja ku mu ne muka kange mu kan bin shirye ba ta zo ku mu ka na ku ai ba na kidan asin zardama wasu bane ba an han sadadna kum anil huda mu muka mai mai sadadna kum asad amma akwai mutum sad sad da sad sad da nasin shi sad nasin aliki a wadda magana nan kowa ce aliki da magana abin da ke nan nan kowa ce aliki na sad din na yaju da majuju yaju da majuju shi da sad da sin na yaju da majuju da aka samu sad na wannan zurkan ne ko na zurkan ne shi ne sad da sin amma sad ina kallon abu a cikin ina so in ji ya kare ina so in ji ina kallon abu ina kallon shi ko ka taba na jama'a cin sad kenan ka kange mutum iya kallon abu kaga wannan an zo musu da gaskiya sun ji wa'azi sun ji gaskiya amma shubuhohi ne wudara na jagorori kai ku iyale su sabon addini ne zaga zaga zaga zaga haka ce unguwa? wai kana kuna kira ku je unguwa ko rediyo ko talabijin abinda suke mai kiran hada sunna a bauta ta mu Allah Qur'ani da sunna ingantatta ba kwashe-kwashe ba ƙur'anin da yake gidan kowa suna babu sama da banmu suna abin da ya ga manzana salama ga da sai na saman shekarar dubu suna ba wanda ya tuna kwace buhari musulman da kan gaba daya ba wanda ya kasar dubu ko da ya ba dubu baya ku zo ku yi aiki da ƙur'ani da suna ku bar ra'ayi da ƙagen addini malam wani ya ce wani ya ce shehuwa da ce ku aiki ku yi aiki da ƙur'ani da suna amma duk da haka karkai guji hajji su samun addini ne wani nasu ne tsoho na kakannin su uwa su ne tsoho na annabin samu kuma kuma tsoho kuma kai da kai da haka shi ne rudu ne to haka da yawan wajen wannan kun dawon da Allah ne kuma fitar su ne bayan Allah su ne shi ba ɗaya ce yanzu ma ka suke musu wallahi wai ahal sun shi samun addini ai in wa ba din an sunna yana gima wani wani ibn tibiyu al-hab بقى لك وأذن أهل السنة هي كده كلكم شيء ابن تيمية قبل الواقع هذا وجه بقى لك أهل السنة هنا كلام كلهم بقى والتفسير كون بياني أما بقى أهل السنة شبكة كده شيء وإيمان ابن تيمية قبل الوهاب شو ما أبو بيني لا لا أنا malamai ne aka kada ta wanzu aikin suka da tafsirin maganu amma kiran al-sunna bai kira bin wani illa Allah da manzon shi
akan fahimta magabata na kwarai su a shirin mutum mulki wani karewa a wannan shi ne kun addinin Allah to amma wai a ce maka wannan ƙur'ani da sunna kuna maza annabi tun a rayuwar shi ya ga sahabbai na bar muku abu guda biyu har abada idan ku rike su ba ku ba ku cewa har abada ƙur'ani da sunna duka wata hira an shiga malam wani cewa ne shi ma gani kaza kowa yana shi kuma kowa yana shi in shi ku da nazarin ku ya yi wani gari ma yana shi ma ce ƙur'ani duk duniya shi ne suna duk duniya da ce shi ne tsira sama duk da haka shigohin yan bida suna nan kuɗe da su sabon addini ne turke su To wannan shi ne yau to sun wanta shi ne shi ne ta ɓaci aje gaban allah ana ƙure juna ana la'anta juna mu muka sa ku ban ta zo yin a ba wani ku ka samu haka ne a nasu sadar na kuma an huda ba da rija ku mu muka kanke ku daga bin shari'a ban ta zo muku bal kuntum mujrimin kai kuma da kuma da mutanen banza ne da mutanen banza ne za mu ci tattar miji yace ya ga wuce wuce kuran da ba kuma mutanen banza ne ko zama da kuran kaga kaga anan kaga manya sun ture ko to wancan sun dangana mabiya وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال الذين تطيعوه الذين استكبروا yanzu su wannan yakubai za su mai da magana ga jagorori ba sun ce ba ƙarya kuke ba mun ka barda ku ba kuma mutanen banza ne mabiya za su ce wa jagorori a a bal kenan mai bal da zidrab magana cewa ba ku ba ne ba ƙarya ce ba haka ba ne
ce ba ku bane ba a bal makarun lailwar makircin ku ne koran dare da rana hutu ta nan hutu ta nan ku bar mu dare da rana eh ku bar mu dare da rana ista'amuruna an kafir billah kuna wani umarni an ka mana tauhidi mun ji tauhidi kuke mun umarnin kafirce mu Allah sai kun yi uwaye daga kanu haka dai har ce ba uwaye daga kanu dare da rana da yawo suke kare ne kare zai Allah kare buɗe abin ga talabijin ga rediyo ko ina shirka suna tallata suna mai da ruwa ku tsaya ɗan wadda ga yanzu wai malami ya baka shi wahala wai guru da laya wai ta ƙur'ani Allah ka tani wai ta ƙur'ani kai da kasu duniya an duk wanda san sabbu waye san sabbu cewa wai ta ƙur'ani da duk wanda san sabbu ya san kundi ba wani kare ƙur'ani ba wani da dole ku duk wani da ba ta hada ne ko wallahi duk mai mace ko yadda qur'ani wallahi bai da kuma qur'ani ne ne hanya ce suna ne duk wanda san kunji duk wanda duk kunji wallahi har san kunji ba kuma Allah ka ta mana wallahi duk wanda san makaranta ta asa kunji da mu ba magana kuma qur'ani suna ne eh ka ta qur'ani ta mata wani aiki abu mun jaye ko a zama kaza ko a yi shi ta ba irin kunji kuma qur'ani zuzurutu ya abin su kulle tabbas cewa wai na ƙur'ani wadda ta ɓata lokacin da gaske a nan dai ƙasashen nan da jirin najeriya da ghana kun ji kurin ƙur'ani amma da wani abu daban za a rikita ƙur'ani a sa sunan aljani daga an buɗe binjaye an sa su duk wani da abin da yake ɗan wadda allah menene yanzu ana kiran mutane sun fara ganewa kowa sai ba wata shubaha ko a kafuran dama ta hankali addu'a suke ko kafuran dama ko kafurai a da ba ta hankali addu'a suke tun daga nuhu duk kafuran duniya ta gefa ba mai kula rata a duniya da suka lalace a koren addu'a suke kira kira wa maka yanzu ka sa ibugu ka sa kau dabara ka sa shashatau kamar ka mutum kamar kamun kuma abin da ka lalace addu'a koren ka yi addu'a ka samu lada ya kuwa sayan wani lafiya addu'a ka yi addu'a ka yi ibada ka samu lada ka kira Allah suna Allah sababin Allah mun sai kiran jama'a ku zo to muna sun har ganewa kawai kamar da ba an ta waye ilayen ma akwai ta wane za ka rufe halin da ka ka kai mini mutane ruwa Allah duk haka wallahi mai sa ya kawo kamar su ku zama ce komo wacce kuma da mun gama ko sun komo wacce kirma ba sun da sun ji daga labari zuwa ta da Qur'ani tattar ma ta mu zuko ba ka ce ba kaga mai da mutane ruwa me ne su cutar da mutum iya addu'a ya kira Allah suna Allah sufofin Allah ya yarda ya kama idan mu doshi kan kan guru da laya Allah ya shi da mu yace haka suke suka ce a'a bal makarul layli wa nahar makircin ku dare da rana in ta amurunana an da kafar billah wajen alwan dada kuke mana umarnin mu kafir ce mu Allah mu sanya mu Allah kishiya dole Allah an gaba Allah dole shirka kuke da mu sai mun yi gurin kai da rana kenan ku ne mazurcin ku ne kama mu Allah Allah ta wa asarun nadama kallama rawal azab yanzu azaba ta zo suna dumu-dumu da mabiyan da jagororin gaba daya a su dumu-dumu cikin tashikan azaba kun ba sa so kowa gano halin shi ya ka san aka ce me aka ce da aka ce a hausa dare da rara dare da rara kana cikin mazala maka haka ka zama mushi da ka mun yanka yawa gano ka cikin mazala to su ba ta kare maboye a balayar da ka dace boye da ka boye na daman ba za ka zaba ina ya ba koyewa eh shi ma san da daman da ka boye azabar lamma na azabar suka ga azaba Allah bai bar su Allah ce waja'alna a'laka alladhina kafaru Allah ce za ka musu a sa mari igiya sarka a wuyan a gama hannu da wuya a ilmiya hali yake zaune illa ba amin Allah ta shirka musu wani sakamakon waɗannan mutane ɗan ba sakamakon aikin su ba tabbas aka yi sakamakon aikin su ne Allah shi da mu ya tabbatar mu akan tauhidi Allah kare mu imani san tuka da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh